أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai sunna TV EKS muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa wato nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi eh, wannan shine darasin mu na 84 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda ƴan uwa suka sani muna tafiya ne da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah qurani Muhammad al-Amin al-Shanqiti littafi na biyu kuma wato as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi to muna cikin suratul a'raf kuma muna cikin littafin as'ilatul qur'anil majid ne domin muna bin jerin ayoyi ne to a wato karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarƙashin mas'ala ta 324 za mu shiga a mas'ala ta 325 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi to kafin mu shiga cikin bayani akwai lokacin da muke yin istidraki akan wato wata mas'ala da ta gabata a cikin mas'alolin da muka kawo mun kawo a mas'ala da ta gabata wajen bima kuntum ta'malun za a ce ma 'yan aljanna ku shiga bima kuntum ta'malun game da abin da kuka kasance kuna aikatawa muka ce sunan wannan ba'un ba'u thamaniya kamar ba'un ce ta sayan kaya ba wai ana nufin aikin da suka gabatar ba ya kai daidai kimar aljanna kamar yadda zaka ba mutum kaya kuɗi ya baka kaya kayan nan sai kai shekara goma kana amfani da su alhali shi kuma wato kuɗin nasa ya riga ya, amfani da su a wata hanya to kuɗin sai su yi saurin karewa amma kayan ba su yi saurin karewa ba to haka aljanna take kamar yadda Sheikh Al-Allama Ibn Al-Qayyim ya ce sunanta alba'u ba'u thamaniya kuma muka kawo cewa uristumu haɗin da aka ce an gadar musu da ita wato bima kuntum ta'malun ba ana nufin ba wato aikin su ya cancanta sannan hadisin da yake cewa za a nuna ma wato ɗan wuta wurinsa sannan a aljanna sannan kuma shi ɗan aljanna za a gwada masa wurinsa wato a wuta dan ya ƙara jin farin ciki shi ko ɗan wuta ya ga wurinsa ana aljanna zan ya ƙara baƙin ciki to wannan waɗansu malamai suka ce to za a gadar da 'yan aljanna wuraren da 'yan wuta suka bari shi yasa malamai suka ce to nan fassarar ba ta yi ba saboda bima kuntum ta'maluna game da abin da sun kasance suna aikatawa to ya abin da sun kasance suna aikatawa ne ai su cancanci wannan wurin ba waɗansu malamai suka ce a'a saboda tauhidi da suke da shi shi yasa sai Allah ya ƙara musu daga cikin falararsa ya ba su saboda asalin tushen shiga aljanna shine da tauhidi wannan shine to kafin mu ci gaba akwai wata mas'ala wadda take tana da muhimmanci a ƙarƙashin wannan shine cewa za ku ga waɗansu hadisai da suke zuwa suna nuna Allah zai halicci waɗansu halittu ya saka su cikin wuta ko aljanna. To kaga sakawa cikin aljanna abu ne wanda za ku ga aljanna gidan ni'ima ne amma a ce an halicci waɗansu halittu an sa su cikin wuta to wannan za ku ga kamar ya ci karo da ayoyin da suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yin zalunci ba akwai hadisi na Abu Hurairah na cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim wanda yake nuna ikhtasamatil jannatu wan nar wuta da aljanna suka yi jayayya wanda suna daga cikin dalilan ahli sunna cewa akwai wuta akwai aljanna kuma aqida ta ahli sunna ita ce aljanna waccan wadda annabi adamu ya zauna a cikin ta ba wai annabi adamu ya zauna ne a cikin wata aljanna ta duniya ba ko ba haka ba su suna kafa hujjar cewa waccan aljanna ba a sabo a cikin ta annabi adamu ya yi sabo aka ce a to shi wannan sabon da yayi sabo ne wanda yake wato na farko ba a saka shi daga ciki tunda ita waccan aljanna an riga an halicce ta kuma akwai ta to ita wuta ta gaya ma aljanna aljanna ta gaya mata abin nan ila rabbihima kenan sun yi jayayya zuwa ga ubangijinsu fa qalatil janna sai aljanna ta ce ya rabbi malaha la yadkhuluha an gane ko me ya same ta ita ba mai shiga cikin ta illa du'afa'un nas sai masu rauni mutane masu rauni su ne mafi yawancin yan aljanna ko ba haka ba wa safalatuhum da kuma na ƙasa daga asfalu ne shi ma'ana mutane da ba su da wani matsayi a nan duniya wa qalat ita ku wuta ta ce uthirtu bil mutakabbirina ma'ana an fifita ni ko an bani na rabo athar shine fifitawa qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in uthirtu bil mutakabbirin wato an keɓance ni da masu girman kai faƙalar masu girman kai kala biyu kafirai in sun shiga ba sa fita masu girman kai daga cikin musulmi in suna da tauhidi za su tsaya cikin wani lokaci idan Allah bai gafarta musu ba sai an kama su da wannan girman kan da suka yi faƙalar Allah ta'ala lil janna sai Allah ya ce ma aljanna anti rahmati ke rahamata ce wa qala lin nar ya ce ma wuta anti azabi ke azabata ce usibu biki man asha'u ina sadar da ke ko ina shafar da ke ma'ana ina sadar da azabarki da ke ga wanda na so wali kulli wahidatin min kuma mil'uha kowace daga cikin ku sai na cika su fa ammal jannatu an gane ko to ita aljanna fa inna allaha la yuzlimu an gane ko man khalaqahu Allah subhanahu wata'ala baya zalunta wanda ya halitta ahadan ko da mutum daya wa annahu yunshi'u linnari to ita aljanna kina Allah baya zalunta zai cika ta yunshi'u linnar Allah zai kaga wata halitta ga wuta ina fatan an fahimci ni to nan ga a nan sai waɗannan halitta da za a abin nan yunshi'ulin nari man sha'u Allah zai kage waɗansu mutane ko halittu yasa su wuta fayulqauna fiha sai a kada su a ciki to wannan hadisin sai ku ga waɗansu ce to kunji Allah zai halicci waɗansu nan ba a haɗe halittu ba amma dai tana yau a ce mutane ko aljanu a cika wa fi riwayatin amma akwai ta riwaya ta Abu Huraira da wato tana cikin Sahih Bukhari da Muslim amma aljannatu ita aljanna fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan Allah zai kaga mata nata halittu ina fatan an fahimta to kaga wannan sai nuna ita aljanna ce za a kagar ma halitta shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce to wannan hadisin ba da'ifi bane amma inda anka ce za a kage halittu na wuta ga wata riwaya ta zo ta ce za a kagan ma aljanna halittu to kenan aljanna ita ce za a kagan ma halittu sai shi rawi yayi kuskure ko yayi at-taqdim wa ta'khir abin da ya kamata ya ba aljanna ya ba wuta abin da ya kamata ya ba wuta ya ba aljanna tun daga wagga riwaya wadda ta zo ta ce za a yi to amma muqaddarta an halicci waɗansu halittu idan mutane ne ko aljanu misali a ce an saka su a wuta na farko adadin aljannu da mutane wanda za su shiga wuta ya fi yawa kenan cika wuta dama alkawali ne na Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in duk da yake wadansu malamai suna ganin waɗannan halittun ko da an halicce su ba dan a azabtar da su ba dama wuta tana da wato wuri ne mai matsatsi ana son kuma a ƙara yin waɗansu halittu a ƙara matsa su su yan wuta kamar yadda duwatsu kamar yadda malamai suke faɗa cewa da an ka ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara su duwatsun nan suka ce waɗanda aka bauta mari to ai an bauta musu ba da izinin su ba ai ba sa da laifi amma dan saboda kafirai su ji bakin ciki ga allolin su suna ganin ana azabtar da su ba za su iya taimakon su ba kuma waɗannan ba sa jin zafi domin jin zafi sai da izinin Allah kamar yadda ko anan duniya da aka kada annabi Ibrahim a cikin wuta Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kuma ta kona shi ba to haka ne su ma waɗannan halittun ba an halicce su bane dan azabtar da su so ƙara zama makamashin wuta saboda yan wuta su koru sannan kuma su ƙara matsi wuta yadda za su ƙara samun matsatsi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi wuta tana da wato matsatsi innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada kaga za a sa su cikin gimshikai sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura makanan dayyiqan wuri ne mai kunci kaga sai a ƙara kunta tashi shine abinda malamai suka yi taujihin wannan mas'ala saboda kawai ne zuwa zaburo ya dauko hadisi yace yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim ba tare da ya hankalta ma wato dukkan hadisan ba Allah ya kyauta wallahu ta'ala a'lam to sai mu tashi a mas'alan mu ta ɗari uku da ashirin da biyar a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi a ƙarƙashin aya ta saba'in da tara a cikin suratul araf ita ce take cikin jerin kato tsarin karatunmu malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kai faƙala salihun alaihi salamu li qaume ya aka annabi salih ya ce ma mutanensa ba'da ma akhadathumur rajfa bayan girgiza ta kama su wa matu suka mutu Malam ya ce wala yahsunu bai kyautata ba abu ne wanda yake ya kyautatu min alhayyi daga mai rai an gane ko mukhatabatul mayyiti an gane ko yayi mutacce magana li adamil fa'ida domin an san babu fa'ida qulna malam yace hadha musta'malun fil urfi wannan ana amfani da shi a cikin al'ada ta rayuwa ta yau da gobe fa inna man nasaha insanan wanda ya mutun nasiha falam yaqbal minhu bai karba ba daga gare shi hatta qutila har sai lokacin da aka kashe shi aw suliba ko aka tsige shi wa marra bihi nasihuhu wanda ya masa nasiha sai ya shude ya gansa fa innahu yaqulu lah yana cewa da shi kam nasahtuka ya akhi falam taqbal so nawa ne nayi maka nasiha baka karba ba hatta asabaka hadha har wannan ya same ka wa fa'idatu hadha alqawl fa'idar wannan magana hafthu sami'ina a kwadai a motsar da a kwadaitar da as-sami'ina ko a zaburar da as-sami'ina masu ji lahu gare shi ala qabulin nasiha su da suka yi saura su karbi nasiha mimman yansahuhum waɗanda yake ma nasiha li alla yusibahum dan kada ya shafe su ma asaba al-mansuh abinda ya shafi wanda aka yi ma nasiha alladhi lam yaqbal nasiha wanda bai karbi nasiha ba hatta halaka har sai lokacin da ya halaka wannan shine abin da malam ya kawo kenan ba da shi ake ba yanzu waɗanda suka yi saura da su ne ake wannan shine abin da malam ya kawo to kamar yadda muka saba muna ɗan ƙara waɗansu bayanai a ƙarƙashin aya saboda tana yiwa akwai wasu fa'idodi da ya kamata a ce an ƙara a nan za mu ga cewa wannan magana ce aka yi matattu wanda za ka ga waɗanda suke da fikira ta alƙur'aniyun kamar ƙaretar da hadisai sai su ce to a cikin hadisi na sahihul bukhari na abdullahi ibn umar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yakin badar ya zo ya tafi wajen qalib badar ya ce qalib shine bi'r wato rijiya wadda waɗanda suka mutu sanadid quraish manya-manyan kafirai yayi musu magana ina fata an fahimta hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa har suke cewa ya aka yi kake kiran matattu sai ce ma antum bi asma'a minhum ku ba ku fi su ji ba walakin la yujibun sai dan ba za su iya karbawa ba kidan wannan ya nuna matattu suna ji to kaga wani sai ya karetar da wannan hadisi ya ce to cikin hadisi an ce an yi matattu magana alhali gashi cikin alqur'ani ma annabi salih ya gaya ma mutanensa haka kuma annabi shu'aibu ma ya gaya ma mutanensa haka bayan sun halaka to duk da yake akwai sabani wajen malaman tafsiri shin lokacin da halakan ne ta fara sabkaye musu wannan magana koko lokacin kafin halakar ta sauka ya ga alamunta dai tabbas za ta sauka koko bayan an yi musu azaba ne duka akwai maganganu malamai suka ce ba laifi kafin azabar ta sauka ya fita ya tabbatar da azaba Allah za ta sauka zai faɗin wannan magana bayan an fara ragargaza su ana cikin aikin kuma zai yin wannan magana kuma bayan an ƙare zai yi musu wannan maganar ina fata an fahimci ni tukinan kaga ashe ba ba hadisi bane dai yace ana ba matattu magana alqur'ani ne ma ya faɗi annabawa sun yi wannan magana to mi su kuma za su ce game da ayar alqur'ani Allah ya kyauta to sai kuma abinda nake son na ƙara da ya ce ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi a qissa ta annabi salih a cikin suratul a'raf a cikin qissa ta annabi shu'aib har yanzu a cikin suratul a'raf ya faɗa laqad ablagtukum risalati rabbi to kaga qissa ta salih mufrad ne risalata rabbi qissa ta annabi shu'aib risalati rabbi game har da alkur'ani sai mutum ya riki to amma kuma anan bayan wannan menene bambanci tsakankanin su sai waɗansu malamai suka ce da yace risalata rabbi sakon ubangijinsa ma'ana ya hankalta mu sakon da Allah ya bashi domin annaba Allah yana basu littafi to littafin gaba ɗaya in an ɗauke shi a jumlace sakon Allah ne shi yasa ce risalata rabbi domin annabawa ana ba su littafai ko ba haka ba manzanni ana ba su littattafai ko kuma a ba annabi littafi kuma a ce aiki da shari'a ko kuma suna ganin ba za a ba annabi littafi ba amma ana iya cewa ya aiki da shari'a ta wani annabi idan ba a ba shi littafi ba inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga at-taura Allah ce mun saukar da ita a cikin ta akwai shari'a da haske waɗanda suke hukunci da ita annabawa kenan kaga annabawa suna iya aiki da shari'a ta wani manzo kenan wanda yana daga cikin manyan bambanci tsakanin manzo da annabi annabi kamar yadda malamai suka faɗa shine annabi za a bashi wata shari'a ta daban amma annabi ana iya cewa aiki da shari'a wani manzo amma shi manzo tashi shari'a aiki bashi sabuwa shine abinda malamai suka ce amma a ce annabi shine wanda aka yi ma wahayi ba a ce ga ma ko matarsa ba wannan ra'ayin yana da rauni kwarai da gaske domin ya saba ma alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين mutane sun kasance al'umma guda al'umma guda akan kafirci ko kuma al'umma guda akan imani akan fassarori daban-daban in mun ce al'umma ɗaya akan imani kenan tun daga annabi adam har zuwa annabi nuh sun kasance akan tafarki ɗaya sannan Allah ya turo manzanni ko annabawa za a ce to kaga wannan abin da ake so a ce kenan ko kuma sun kasance al'umma wahida akan kafirci in ba annabi nuhu ba saboda annabawa sun kasance suna iske mutanen su akan kafirci sannan su yi musu da'awa to waɗansu hankalta ma kafin mutanen annabi adam waɗansu hankalta ma ba annabi adamu ba amma abinda nasoshi suka bayyana karara riwaya ta abinda ibnu abbas cewa sun kasance wato akan tafarki ɗin na tauhidi suke nan sun fassara shi da mutanen wato annabi adam duk da ke wannan fassara ta cewa mutane sun kasance akan kafirci domin annabawa sun iski mutanen su akan kafirci ne akan shirka to wannan fassara akwai ta amma ba ita ce za a sa a sahun gaba ba wallahu ta'ala alam ina fata an fahimta to da yace risalata rabbi kenan sakon ubangijin sa kenan an bashi littafi an gane ko fa ba'atha Allahu nabiyina mubashshirina wa mundhirin Allah ya turo annabawa mubashshirina masu bushara wa mundhirina masu gargadi kina annabi ma yana bushara yana gargadi kina ya za a iya a ce annabi baya wa'azi wannan ba gaskiya bane to amma idan muka dibi risalata rabbi sakon ubangiji na kina littafin da aka bashi shi ko annabi shu'aib da yace risalati rabbi sakuna na ubangiji na domin an hankalta masabanin sabkar sakon ina fata ana fahimta ta yanzu in muka dama sai mu ce alqur'ani sakon Allah ne kuma idan muka dama sai mu ce yasin misali sura ta yasin sakon Allah ne to idan mu hankalta mai yasin muka dauke ta sakon Allah ne kenan zamu ce qur'ani yana da sura 114 to can an hankalta ma surori ko ko adadin saukarsa nan kuma an hankalta ma 'yan an haɗe shi gaba ɗaya waɗansu malamai sun tafi cewa a risalata rabbi jam'i ne saƙunan ubangiji na domin idan aka zo da mufrad an ka idafa shi zuwa ga ma'arifa yana komawa jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku kalli ku ce ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya lissafa shi ba za ka duba ko cikin suratul ma'ida za ka ga wannan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata kaga sai aka ce a wata qira'a fama ballagta risalata a wasu qira'o'i sai aka ce fama ballagta risalate baka isar da sakunan Allah ba to kaga duk sakon Allah ai guda ne aka ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an hankalci ya sauka a lokuta daban-daban ko a wurare daban-daban to sakuna ne daban-daban in an ka hankalta ma in an hada shi gaba ɗaya ana kiran shi alqur'ani to kuma sakon Allah subhanahu wataala ina fatan ƴan uwa za su iya fahimtar wannan to da wannan za a yin taujihi waɗansu kuma sun ce to ita kissa ta annabi shu'aibu da yace risalati rabbi saboda waɗansu suna ganin annabi shu'aibu wurare guda biyu aka bashi an tura shi zuwa ga madiyana domin an ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba sannan kuma an tura shi zuwa ga ashabul aika aka ce kazzaba ashabul aikatil mursalin sai suka ce to saboda shi sakunan shi daban-daban na shi sai ce risalati rabbi shi ko annabi salih saboda ba a tura shi zuwa ga wato al'umma guda biyu shi yasa ce risalata rabbi duk da yake wadansu malamai sun rinjayar da cewa rinjayar da cewa sakon da ashabul aika da kuma madiyana duka wato yanki guda ne kuma wato al'umma guda ce kenan da haka irin wannan yake sawar mutum idan ya ga shubha ko wani abu wanda bai fahimta ba ya koma zuwa ga nassoshi da kuma maganganun malamai ba sauri zai yi ba ya kawo kuskure ko ya ce akwai kuskure musamman aikin da munafikai suke nan suke nan suna aikatawa da kuma kafirai don saboda nuna akwai kuskure cikin alkur'ani kaga idan muka diba wa illam taf'al fama ballaghta risalata ita ce qira'atu jamhur wa illam taf'al fama ballaghta risalata qira'a ce ta imamu nafi' da kuma wato ibnu amir da kuma abu ja'far da kuma yaqub da kuma shu'ba su sun karanta risalatihi kinan akan jam'i da haka ya kamata ɗaliban ilimi mu fahimci wannan wannan eh, shine wato abin da zan iya wato karawa sai a ƙarshe da yace wa nasahtu lakum na yi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihin ba kwa son masu nasiha to anan kuma annabi guda aka tura musu kuma yace ba sa son masu nasiha to ya aka kan bai ce walakin la tuhibbuna nasih ba kuma yace wa ana lakum nasihun amin to ya za a iya ci kuma la tuhibbuna nasihin malamai suka ce saboda sakon annabawa ɗaya ne kina wanda ya karanta annabi ɗaya to kuma ya karanta dukkan annabawa ne kina idan akwai annabawa da suka gabace shi misali kamar annabi nuhu tun da annabi adam ya gabace shi wanda ya karanta da annabi nuhu ya karanta da annabi adam ya karanta da annaba wanda za su zo bayan sa ko ko in muka ce wanda ya karanta da annabi adam misali an samu wanda ya karanta da annabi adam to kuma ya karanta da dukkan annabawan da za su zo bayan sa don shi babu wani annabi wato wato gabansa idan kuma kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya karanta dukkan annabawan da suke gaban sa domin babu ne annabi bayan sa kenan nan walakin la tuhibbuna nasihin ma'ana ba su masu nasiha duk annabawa idan ka karanta dai dukkan su baka son su domin wanda baya son gaskiya baya son dukkan masu gaskiya ne ko ba haka ba wadansu malamai suka ce walakin la tuhibbuna nasihin ba ku son masu nasiha nan ko ne annabi tana yiwa za a samu wani annabi yana da dalibai da almajirai waɗanda za a tura su je su rinka yada da'awa to waɗannan mutanen gaba ɗai wanda baya son shugaban su ai baya son su domin duk sakon su ɗaya ne shine abin da malamai suka yi bayani a ƙarƙashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam malam yace a mas'ala ta 326 fa in qila idan aka ce lima qala shu'aibun alaihi salam ya aka annabi shu'aibu yace li qaumihi ga mutanensa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan ƙasa an gane ko bayan an gyara ta masu rubutawa su rubuta ayata hamsin da shida a cikin suratul araf yana yawa kuskure ne na taba'a aya ce ta tamanin da wato ta tamanin da ta hamsin da shida a cikin suratul araf ya ce to wahum ma zalu kafirina su bu su gushe ba sun kasance kafirai mufsidina kuma suna masu banna an gane ko la muslihina ba masu gyara ba ina fata an fahimce ni wannan ayar sun rubuta mata aya ce ta wato hamsin da shida a cikin wato suratul araf abin nan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin aya ce ta 56 daidai ne lissafin su yake malam yace wa hum ma zalu kafirin su bu su kushe ba suna kafirrai mufsidina suna masu barna la muslihina ba masu gyara ba Kulna za mu ce ba da an aslaha Allahu ta'ala bayan Allah ya gyara ƙasa bil amri bil adli Allah ya yi umarni da ayi adalci wa irsalin rusuli kuma Allah ya turo wato annabawa kidan Allah ya gyara ƙasa ma'ana ya ba da damar da a gyara ta ya ce ayi tauhidi waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ba da an aslaha Allahu ta'ala ahlaha bayan Allah ya gyara mutanenta bi hadfil mudaf kinan an shahi mudaf kalima ta ahlu an ka shafi ba da islahi ahliha sai an ka ce ba da islahiha waƙila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ba'adal islahi fiha bayan an kawo gyara a cikinta ai ba'ada ma aslaha fiha salihuna bayan masu ingantar da al'amari mutane na gari sun gyara al'amura min al'anbiya ina daga annabawa wa atba'ihim da magoya bayan su al'amiri da masu aiki bi shara'ihim da shari'o'in su kenan bayan an yi tauhidi shikenan Allah ya ce a tabbatar da tauhidi ko da annabawan sun gushe sai ku zo ku kawo banna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo Makka ya kira mutane zuwa ga tauhidi su mutanen Makka suna kiran su mutanen Annabi Ibrahim na suna biyayya ga Annabi Ibrahim ko ba haka suna akan Hanafiya sannan kuma Yahuda suna cewa su mutanen Annabi Ibrahim ne suna dangantuwa zuwa ga Annabi Ibrahim su kuma Kiristoci su ma suna dangantaka su zuwa ga Annabi Ibrahim dukkan su Allah ya nuna ba tare da Annabi Ibrahim suke ba Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran yake cewa ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حني ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كنا أن إبراهيم بيكسنشي بيهودي با ما أنا بيزود الدين يهودنشي بكو كريستنشي sannan kuma bai kasance daga cikin mushrikai ba domin dukkan waɗannan suna tinkaho da cewa suna wato koyi ne da annabi Ibrahim ina fata an fahimci ni kenan bayan annabi Ibrahim ya shuɗe banna ce suka zo da ita kenan duk annabin da ya ce ba da islahiha bayan Allah ya gyara kenan su annabawan da suka gabace ku ba akan haka suke ba wani lokacin kuma sai su kafire su ce a'a sun yi tana tinkahun cewa akan haka suke ko ko koda bu san waɗannan annabawan sai a ga musu cewa ba akan haka magabata na gari sun ka kasance ba ina fatan ana fahimtar dai bayanan da muke son mu gabata su a ƙarƙashin wannan bayani to da haka dai ba da islahiha bayan wato an gyara ta ina fata an fahimta kenan shi yasa za ku ga waɗansu yahudawa ko waɗansu makiya addini sai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo makka bai mutunta mushrikai ba ya zo ya iske su a makka da ya samu karfi akan su ya ruguza gumakan su bai mutunta su ba sai a ce a'a ba haka bane ba ku fahimci yi mas'ala din bane mas'ala yadda take shine cewa asalin ɗakin Ka'aba wanda ya gina shi Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim kuma ba ba Yahudi bane ba Kirista bane ba mushriki bane kenan ya gina shi ne akan tauhidi su ne suka zo suka kawo kawo gumaka a cikin Ka'aba kuma suka sa su gumaka a kewayen Ka'aba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo da shi akan asalin abin da yake da shi shine na tauhidi don haka ba rashin mutuntawa bane ko kuma su ce a'a da ya zo Makka inda ƴan uwansa Larabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce izhabu fa antum tulaqa da su ya tambaye su mata zan nuna anni fa'ilun bikum mi za ku tunanin mi zan yi da ku sai suka ce an akhun karim wa ibnu akhin karim kai mutun ne mai daraja kuma dan mai daraja sai ce izhabu fa antum tulaqa ku tai saka ku amma yahudawa sai ya kore su daga madina saboda su ba ƴan uwansa bane na jini ma'ana ko da akwai dangantaka tunda annabi ishaqa da annabi wato isma'il duka ƴaƴan annabi ibrahim ne amma dangantaka su ta nisa shi yasa ya kori yahudawa daga daga madina amma su ƴan uwansa larabawa ya bar su na farko su larabawa sun musulmi musulunta kuma an ce man da khala baitahu fa huwa amin da sauransu dai wa man da khala baita abi abin nan baita abi sufyan fa huwa amin da sauransu dai duk wanda an ce suka daina suka ce su musulunta su ku yahudawa kitsa makirci ne suka yi kuma suka warware alkawari kuma fitar da su da aka yi da izinin Allah ne Allah subhanahu wataala yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru Allah ne ya fitar da su ma'ana ya ba da izinin a fitar da su sannan kuma sai su ce to ai lokacin da za a fitar da su ai an yi banna an sassare duwatsu abin ga bishiyoyin dabino ko kuma itacen dabino to ai wannan banna ce sai a ce a'a shi ma wannan maslaha ce ta yaki wani lokaci dole sai an hada da banna kamar yadda kuma ba banna bace tunda Allah ya yi izini Allah subhanahu wataala ya ce ma qata'tum bil linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah da izinin Allah ne izinin Allah alkauni da ash-shar'i Allah ne ya ba da izini kenan wannan ma maslaha ta yaki idan aka ga ba za a ci nasara ba saboda mugu kullum abin da yake so ya laɓe bayan wata banna wadda ba za a iya taɓa shi ba kamar abin da Bahaushe ke cewa kadangaren bakin tulu a barka ka ɓata ruwa a jefe ka kuma a fasa tukunya ko a fasa tulu to haka ne mun mugga suka yi kullum su laɓe bayan wani abu wanda ba na gaskiya bane to irin waɗannan abubuwan suna da yawa ko su yi suka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana Aliyu ya yi ma yarsa kishiya shi kuma yana da mata guda tara misali duk da yake su ce yayi mata tara waɗansu sun yi mata hudu a'a shi Allah ce ya bashi izini ya ƙara shi yasa Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin sai ka karanta khasa'isun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawdu'i ne mai fadi kaga abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake banta da su dan haka da ya hana sai suka ce to ai ita yarinyar ta musulunta domin yar Abu Jahal ce yar Abu Jahal ce to shi yasa ya hana kenan yana kiyayya da babanta a'a waɗannan abu na farko wanda malamai suka ce sun kace hadithan sun inganta da dabor ko ba haka ba amma me yasa ya hana waɗansu malamai suka ce saboda yana tausayi ne zuwa gare ta tausayi ne zuwa gare ta dalili kuma kiyayyar da babanta yi idan aka zo aka haɗu ko da rikicin kishiya da kishiya tashi don wannan abu ne wanda ba yadda za a yi a zauna ba a samu sabani ba ko da tsakanin aboki da aboki ko gashi nan dai zamantakewa ta duniya to ita wannan Aisha idan ta yi suka zuwa ga baban waccan a matsayin sa na kafiri ba ta da wani laifi kafiri ne in ta ce baban ki ya mutu kafiri ai babu matsala to amma idan ita ko wannan ta soki manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam musulunci ta zai rugushi to dan katta koma cikin kafirci kaga dole na a dauki mataki kan wannan mas'ala shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana wannan ba wai don saboda yana kishin yarsa bane kuma bayan wannan kuma waɗansu malamai suke cewa to ai ko da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wannan da Allah bai yarda da wannan ba to da zai sabkar da nasu cewa wannan abin ba daidai bane domin da yawa suke yin ijtihadi sai aya ta sabka afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana bayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin wadanda aka yi ma izini su yi zaman su a gida kasu je yaki Allah ya ce mai me yasa ba su izini bai tsaya bai tantance al'amari kaga wannan ya nuna cewa bai dace ba ma'ana abu ne wanda nassi bai da shi ba kenan kaga da wanga hukuncin da ya da bai yadda ba da Allah bai da shi ba da ya saukar da nassi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa lokacin da aka yi yakin Badar aka karbi fansa wasu sun ce a kashe irin Sayyidina Umar wasu sun ce a karbi fansa irin su Sayyidina Abubakar da manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya nuna wannan ra'ayin da suka dauka sun yi amma kada a saki ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard bai dace annabi ya kama ribabbin yaki ba sai yayi mugun kashi saboda waɗansu su ji tsoro kada su ce za su tunkaro addini ina fata an fahimta akwai istighfari da suka yi mushrikai Allah ya sabkar da aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ga annabi ba da waɗanda suka imani su yi istighfari neman gafara ga mushrikai waɗanda sun mutu akan shirka an gane ko in dan uwanka yana da rai zaka nema Allah ya shirye da shi in ya shirye da shi sannan kuma kai neman masa gafara Allah ya ce walau kanu uli qurba ko da sun kasance yan uwa ne na kusa to kaga waɗannan abubuwan suna iya faruwa har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai armi Safiya Safiya asalinta ba Yahuda ce wanda babanta ya zauna a Madina lokacin da aka kama su kuma shi baban nata an yi an yi musulunta yaƙiya an ba shi damar musulunta yaƙiya aka je za a kashe shi yace yafi so a kashe shi da ya musulunta to amma ita ta musulunta tunda su yan uwanta basu musulunta ba to kaga yahuda suna suka zuwa ga wannan to amma wata rana mas'ala ta kishi da ta tashi sai aka ce mata yar yahudawa kamar yadda suke cewa da wasu daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga mata wannan ta yi hushi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo iske ta tana kuka yace mata lafiya shiru ta nuna cewa ga abin da aka gaya mata yace ki daina damuwa ai ke babanki annabin Allah ne kuma babbanki annabin Allah ne annabi Musa da annabi Harun to me matsalar ki shikenan sai wannan matsala ta mutu to kaga kenan idan da gidan Aliyu ne wannan matsala ta faru da matsala ta girma domin suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fitari daga cikin musulunci kai tsaye to waɗannan abubuwan muna kira zuwa ga yan uwa masu da'awa da ɗalibai irin mu a rinka bincike kan yadda za a yi raddi akan waɗannan abubuwa domin barin su yana sawar masu raunin imani su shiga cikin matsala ko masu karancin karatu su kuma kafiran a ƙara nisantar da su daga shiga cikin addinin musulunci wallahu ta'ala a'lam to yan uwa dai ina ganin wannan aya haka ya kamata mu barta sai mu je zuwa ga wato mas'alan mu ta gaba malam yace to da an ka ce abin nan ba da ma aslaha fiha salihuna min al-anbiya'i wa atba'ihim al-amilina bi shara'ihim kiran wanda sun kai aiki da shari'o'in su fa idafatuhu to idafar da an kai da an ka ce ba da islahiha an gane ko kenan shara'ihim kenan ka idafati qawlihi ta'ala kamar yadda an kai idafa ta a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala bal makrul layli wan nahar bal a'aha makarun laili wan nahar makircin dare da rana wanda kissa ce mai tsawo a cikin suratu saba jayayyar yan wuta za su faɗa yan wuta masu rauni za su ce laula antum lakunna mu'minun ba dan kuma da mun kasance mu'minai su kuma masu girman kai za su cewa bal abin nan abin nan za su cewa bal kuntum mujrimin ku da ma mutanen banza ne kawai kun bi mu ne akan abin da yake burge ku su ko suka ce bal makarul laili wan nahari iz ta'muruna an nakfura billah kenan makircin dare da rana da kuka umurce mu an nakfura billahi mu kafirce ma Allah malam yace ya'ani bal makruhum fil laili wan nahar makircin su a cikin dare da rana kenan nan da anka ce ba'da islahiha bayan an gyara ta kenan ba'ada ma aslaha fiha an gane ko kenan ba'adal islahi fiha ne bayan an yi gyara a cikin ta kenan sai zamanto shine abinda wato aka shafi harafi na fi wanda ya kamata a kawo a cikin ta shine abinda malam yake son ya ce wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 327 malam yace fa in kila idan an kace kaifa khatabu shu'aiban mutanen annabi shu'aib ya aka suka yi masa magana alaihi salam tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi bil audi fil kufri suka ce ya dawo cikin kafirci bi qaulihim lokacin da suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu za mu fitar da kai ya kai shu'aib wallahi za mu fitar da kai wallazina amanu ma'aka min qaryatina da waɗanda suka yi imani da kai a cikin alƙaryar mu aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo a cikin millan mu ku dawo cikin shari'ar mu hanyar mu kenan ko an ce a dawo kenan sun taba zama ciki wa huwa ajabahum shi ko annabi shu'aib kuma ya ba su amsa bi qawlihi in udna fi millatikum har wato qad iftaraina ala allahi kadiba mukawo ay gaba dai mun kirkiri ƙarya mun jingina ta ga Allah in udna fi millatikum idan muka dawo cikin hanyar ku ba'da idna jana allah minha bayan Allah ya tsiratar da mu a cikin daga wannan hanyar wa huwa lam yakun fi millatihim qattu malam yace annabi shu'aib bai taba zama cikin hanyar kafirci ba li annal anbiya domin su annabawa alaihimus salatu wassalam wato tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su la yajuzu alaihim shay'un min al-kaba'ir nan da an kace al-anbiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo cikin shi yasa an kace as-salatu wassalam domin wadansu malamai suna ganin shi kadai na adda as-salatu wassalam sauran annabawa as-salamu ne la yajuzu alaihim shay'un min al-kaba'ir annabawa su aikata kaba'ira khususan al-kufru balle ma kafirci kenan kaba'ira babban zunubi zina amma kuma kafirci shi ma babban zunubi ne domin yana fitar daga cikin musulunci kenan kaba'ira kala biyu ne kaba'ira al-mukhrijatu min al-milla wadda take fitar da mutum daga cikin musulunci akwai al-kaba'ir wanda ba su fitar da mutum daga cikin musulunci amma mutum yana aikata babban zunubi idan ya mutu akan haka bai tuba ba idan Allah ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama ya yi masa azaba daidai gurgudun zunubin sannan ya kai sa aljanna ya kai shi aljanna malam yace kulna zamu ce al-arabu larabawa tasta'milu tana amfani da ada fi'ili na ada ada ya'udu wato ma'ana abu ya dawo bi ma'ana sara ya kasance kenan ba wai ana nufin ya dawo ba a'a ya kasance ibtida an tun da farko kenan ya kasance tun da farko haka ba wai ana nufin ya taba zama ba ya dawo wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin irin wannan fadar Allah subhanahu wata'ala hatta ada kal urjunil qadim kenan kamar da Allah ya ce wal qamara wata qaddarnahu manazila mun kaddara mishi manazil ma'ana mun sanya mishi wuraren da yake zauna hatta ada sai da kuma kal urjuni kamar wato kamar dan kibabin dabino kamar yadda malamai suke cewa kamar wato wani dan abin da ake fitowa na dabino kamar a ce wato bawon dabino ko kuma a ce ganyen dabino wanda yake alqadim wanda yayi jajajaja alqadim wanda yake ya tsufa wato da yana kore tsanwa kenan sai ya koma ya canza kiran haka suka ce kinan tsara na wata ya koma ba ya taba zama haka ba a'a watan farkon farkon farkon uh, wata ai ba haka yake ba ina fatan an fahimci to daga baya yake koma cikin wannan sifa ba dan ya taba kasancewa cikin ta ba kuma ko da mun dauki cewa a'a to ai wancan wata ya taba kasancewa haka yanzu wannan wata ya komo to kasancewar sa ta farko wanda ya fara yi a duniya misali ya fara zama jan ai bai taba kasancewa ja ba yana cikin hasken sa launin sa bai canza ba ina fatan an fahimci الثاني نبي أنهم قالوا ذلك sun faɗi wannan wannan magana abin waɗansu malamai suka ce ala tariqi taglibil jama'ati alal wahid ma'ana an kalli jama'a sun fi yawa sai an ka rinjayar da jama'a akan mutum ɗaya li'annahum atafu ala damirihi domin an yi atafi an ƙara ala damirihi akan damirin shi annabi shu'aib allazina amanu minhum waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen shi ba da kufrin bayan kafirce wasu tunda sun ce ya shu'aibu walladina amanu ma'aka faja'aluhum a'idina jami'an sai suka sanya da annabi shu'aibu da mutanensa gaba ɗaya kamar sun dawo ijra'an lil kalami shuɗar da magana tafiyar da magana ala hukmi taglib akan hukuncin mafi yawa ina fata an fahimce ni wa ala zalika shi ko annabi shu'aibu akan haka ajra shu'aibun alaihi salamu jawabahu sai annabi shu'aibu shi ma ya mayar da amsa irin yadda suka bijiro da magana su wa muraduhu amma shi abin da yake nuhi audu qaumihi dawon mutanensa wato al-ma'tufina alaihi waɗanda an kai atafi akan shi su waɗanda an ce allazina amanu to wannan shine abin da wato malam ya gabatas game da amsa kenan dai ko a ce shi a da dama abin da baka taba kasancewa ba shi bai taba kasancewa ba ko ko an hankalta ma rinjayen mutane waɗanda an magoya bayan sa su sun taba kasancewa malamai sun bada amsoshi akan wannan mas'ala ce da tana da faɗi kwarai da gaske amma zan dan ƙara waɗansu abubuwa akan mas'ala da kuma wannan ayar na farko ba annabi shu'aibu ba dai aka gaya ma wannan a'a a cikin suratul ibrahim annabawa ma Allah ya faɗa an faɗa musu wannan wa qala alladhina kafaru لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا كافر ريسون فدا ما annabawan su wannan wannan kuma ana kiran shi ada tauzi'i abuna wanda ana raba shi akan hankalta ma tauzi'ul makani waz zaman domin annabawa ko mu ce manzanni ba su zo zamani daya ba duk kafirai kuma suka haɗu zamani daya sannan suka yi musu magana lokaci guda a ana ana nufin kowane annabi a lokacinsa ko a zamaninsa ko a bagirensa tunda annabi Ibrahim da annabi Lutu sun yi zama a zamani ɗaya amma sun bambanta wato wurin su ya bambanta kenan ko waɗanne kafirai sun gaya ma al'ummomin su a lokacin su shi ne abin da ake son a ci ka diba cikin al-itqan fi urubil qur'an na au anwa'u khitab al-qur'an al-karim kaga nau'uka na khitabi na al-qur'ani ba haka ne ake zuwa kawai a fassara ba ina fata an fahimci ni to kinan kaga dukkan annaba an faɗa musu wannan to wannan amsa da bala ya bayar shi fi'ili na ada wani lokaci ana nufin sara ana cewa ada qinu hajaran wato ƙasa ko taɓo ko yumɓu ko laka ta koma hajaran dutse ba ana nufin dutse bane ya koma laka sannan ta sake komawa dutse a ana nufin sara ta kasance wannan ɗaya ne daga ciki sannan kuma waɗansu daga cikin malamai shi fi'ili na ada wani lokaci na zuwa da amana ta dawowa ada ya udu ya dawo shi yasa ma aka sanya mai idi suna idi ada ya udu wato audatan dawowa kuma ada ya'udu sai anka ce idan li'anna al'id ya'udu fi kulli sana sannan kuma daga nan aka samo ada ya'udu iyadatan shi kuma wato na zuwa ganin marashin lafiya shi yasa zaka ga cikin hadithin sahihul bukhari wanda ke cewa yabna adam maridtu falam ta'udni hadithi na abu huraira wato ya kai dan adam maridtu Allah zai ce nayi rashin lafiya falam ta'udni baka je ka ziyarce ni ba sai ce kaifa ya za a yi a'uduka wa anta rabbul alamin in je in ziyarce ka baka da lafiya Allah ya ce baka san cewa bawa na ba kaza kaza ya yi rashin lafiya baka ji ganin sa ba da kaje da ka sami ni a wurin sa to wannan hadisin kuma ba yana nufin zatin Allah yana nan ba a'a wato nan suna daga cikin ahadisi waɗanda ake nufin ilimin Allah ya kewaye da sanin dukkan waɗannan abubuwa domin ba ana nufin zatin Allah ba yana cikin ƙasa kamar yadda waɗansu ke fassara irin waɗannan hadisai ka diba cikin madarijus salikin kamar da ake cewa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai a ce Allah ya koma jin shi kenan kamar Allah ya shiga cikin jin shi ya zamanto wato shi ma kamar matsayin Allah ne waɗanda ƴan wahdatul wujud suna amfani da irin waɗannan hadisai da ayoyi kuma ma wani lokaci don saboda su tabbatar da aƙidar su mummuna Allah kai mana tsari kenan sai ka gane ada fi'ili sai ka koma cikin qawami sulluha akwai ada ya'udu audatan ya dawo akwai ada ya'udu sara ya kasance akwai ada ya'udu idan idi ya dawo sannan akwai ada ya'udu iyadatan ya ji ganin rashin lafiya shi in baka fahimci wannan ba ya za a yi ka fassara nasi da kyau waɗanda suke ganin cewa karatun lugha bai da amfani Allah ya kyauta to sannan waɗansu malamai karkashin wannan mas'ala suke cewa shi annabi shu'aib da ya zancen aulat da ya ce in udna fi millatikum saboda yana magana ne akan mutanensa shugaba kuma yana magana ne akan al'ummarsa sai ya yi mi sai ya magana da sunan al'ummarsa domin bai dace ba babu al'ummar da za ta ci nasara sai da ita da jagoranta akwai haɗin kai za su yi masa biyayya a cikin komai in ba sabon Allah ba yau turawa ba akan gaskiya suke ba amma saboda al'ummomin su suna biyayya ga shugabannin su shi yasa duk abin da suka tunkara ko zalunci ne suke cin nasara akan shi mu kuma kasashen musulmai matsalar kana shugaba ne amma je kana yi ka ne ba mai maka biyayya kenan jagoranci ba zai taba yiwa ba to wannan shi ne sai ya magana da sunan al'umma sa domin yana daga cikin abin da yake ba mu wahala shine cewa duk yadda aka ce an baka shugabanci a kasashen mu na Afirka da kasashen Larabawa ko in ce da kasashen musulmai za ka ga kai majje kana yi ka ne galibin mutane idan an umurce su ba za su yi ba kuma suna son jagoranci yayi kyau sai ai ta suka shugaba amma alhali su sun manta da su ma suna da wajibin da ya kamata su bayar shugaban nan yayi aiki amma sun watsar da shi su waɗancan al'ummomin biya suka yi ga shugabannin su shi yasa suka ci nasara kai kai magana kowa ya tafi abinsa ya za a yi kuma a ci nasara ba za a ci nasara ba sai ya magana da mutanensa ma'ana ba zai kauce ma mutanensa ba amma ba yana nufin shi ya taba zama wato akan shirka ba to don haka muna kira zuwa ga yan uwa su fahimci irin waɗannan masaloli don akwai wanda suke nuna annabawa za su iya kafirta bal ma waɗansu ƙarshen su ce annabawa za su iya mutuwa akan kafirci to dole sai mun tunkari irin waɗannan masaloli imamu qadi iyad a cikin littafin sa ash-shafa ya kawo irin waɗannan ayoyin su ce misali wa asa adamu rabbahu faghawa annabi adamu ya saba ma ubangijin shi ya halaka kaga sai su ce to kenan ma annabawa suna fita daga cikin musulunci ko su aikata kaba'ira amma malamai waɗansu sun tafi cewa annaba ba sa kuskure kwata-kwata waɗansu suka ce a'a annabawa suna zuwa da khilaful aula ga abin da yafi kyau sai su zo da abin da shine mai kyau sai Allah ya ce musu ga wanda za a yi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amshi asra ma'ana a yakin badar sai Allah ce ga abin da ya fi kenan ba kuskure ba waɗansu kuma suka tafi cewa a'a annaba suna aikata kankanin zunubai tunda su ma mutane ne amma manya manyan zunubai kaba'ira ba sa aikata kuma ba sa aikata kaba'ira wadda za ta fitar da su daga cikin musulunci to amma yanzu makiya addini sai su ɗauko irin waɗannan nasoshi su yi ta ta'awilin su yanzu kaga misali wannan ayar da kawo asa adamu rabbahu fa gawa nan summa ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda annabi adam ba kafi ce aikata ba an umurce shi da kada ya ci itanya ya ci shi kuma shaidan an ce ya sujada yaƙi sai malamai suka ce bambancin annabi adamu da annabi da kuma shaidan shine shi shaidan umarni aka bashi aka ce yi yace ba zan yi ba shi ko annabi adamu cewa an kai kada ka yi sai ya aikata wanda aka ba umarni yace ba zan yi ba yafi tsanani zunubi da taurin kai bisa ga wanda aka ce ma kada kai ya aikata sannan shi annabi adam mantuwa yayi walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma shi kuma shaidan ba mantuwa yayi ba cewa yayi ba zai yi ba sannan kuma shi annabi Adamu da ya mantuwa ya nemi tuba qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shi kuma shedan bai tuba ba sannan kuma shedan shi har kalubarantar Allah yake yi kuma yana son sai halakar da zuriya annabi Adamu ya ci gaba da aikata banna shi kuma annabi Adamu ya tuba Allah ya karbi tubansa Allah ya gafarta masa kuma ba kaba'ira ya aikata ba ina fatan an fahimci wannan mas'ala sannan kuma suna cewa annabi Musa ya kashe mutum fa wakazahu Musa fa qada alai qala hadha min amali ash-shaytan innahu adhu mudhillun mubin fawakazahu Musa annabi Musa ya buge shi ko ya dake shi faqada alaihi sai ya mutu malamai suka ce na farko wannan lokaci annabi Musa ba annabin Allah bane ba manzo bane na biyu kuma yayi kokarin hana zalunci ne na uku kuma ya buge shi ba bugun da ya niyyar kashe shi ba kuma ko da sabani ana samun sabani musulmi ya kashe musulmi akan kuskure shi wancan mutumin na Fir'auna ba musulmi bane ba kirte ne kafiri ne sannan kuma wannan lokaci annabi Musa ba annabin Allah bane sannan kuma musulmi da musulmi mumini ya kashe mumini akan kuskure kuskure ko ta fuskar mutum ya jefi wani sai ya samu wani mutum daban ko ya halbe ya ta halba kafiri sai ya samu musulmi ko kuma ya dake shi da wani abu wanda baya kashewa an gane ko wannan sai ya zamanto kuskure ina fata an fahimci ni kenan mumini na ya kashe mumini akan kuskure kuskure ko na tawili ka sa tsammanin wancan mutumin kafiri daga baya ya bayyana musulmi ne bayan ka kashe shi shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bayyuwa mu'mini ya kashe mu'mini sai ta hanyar kuskure sannan al khata'u fil fi'li wal khata'u fil fikri aw fil fahmi cikin fahimta ina fata ana fahimta ta ana samun sabanin fahimta domin wani lokaci sabanin fahimta shi ke kai ga sabani har ayi yaki ko ayi wani abu shi yasa kafirtar da sahabbai don sun yi yaki waɗansu sun ga ga mas'ala kaza su mas'ala kaza mazhab ne na yan shi'a wanda suke ƙoƙarin su ruguza musulunci domin idan ba a yarda da sahabbai ba to na farko duk hadisan da suka rawaito sun tashi aiki kuma su suka rubuta alqur'ani kuma alqur'ani ya tashi aiki kenan hadimu dini kenan kamar yadda za ku riwayoyin shi'a za su nuna alqur'ani bai cika ba kuma sahabbai sun kafirta kenan babu addini kwata kwata kamar yadda ustad doktor professor na aqida ahmad al-ghamidi da ke kasar saudiya ya gabatar da wannan yana da kyau mu fahimci irin waɗannan sai Allah subhanahu wataala ce wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu in jama'a biyu na mu'minne sun kai yaki kaga Allah bai kafirtar da su gaba ɗaya ba ina fata an fahimci ni amma sai suka fa hujja ai akwai hadisi idan taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi nar idan masu musulmi biyu suka hadu da takubban su suka kashe juna ai dukkan su za su shiga wuta sahabbai suka ce to shi wanda an ka kashe shi wanda ya kashe mun san zunubin sa to shi wanda aka kashe fa sai ya ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi domin shi ko yana kwadayi da ya samu iko da zai kashe wancan din ne sai a ce musu a'a ana ana batun musulmin da suka ga gaskiya suka kibinta suka yaki ba akan tunanin cewa ba abin da suka yaki da shi kan addini ne yana yiwa mu samu sabanin fahimta khawarij sun yaki sahabbai amma ba a kafirtar da su ba sai na ali bai kafirtar da su ba yace ikhwanuna baghaw alaina yan uwan mu da sun kai zalunci akan mu domin wata aqida ce aka samu so da suke tunanin cewa akan gaskiya suke ina fata ana fahimta ta shi yasa waɗannan mas'alolin na kafirtawa da kaza da kaza dole sai mun abin gana su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su nuna maka cewa yayi ijtihadi a a yayi ijtihadi sai a ce to Allah ai Allah ya ce laqad taballahu ala nabi Allah ya karbi tuba annabi ashe annabi ma yana yawa ya fita musulunci ko aka kaba'ira a a nan annabi ana nufin ko da yana da wasu kananan zunubai Allah ya yafe mishi ko ko yayi ijtihadi a wata mas'ala daga baya nasu yazo ya saba mata to laqad taballahu ala nabi ko li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima da sauran abubuwa da suke kawowa ko annabi yusufa ya yi makirci ya kama dan uwan shi sai Allah ce kazalika kidna li yusuf mu ne muka sanya ma annabi yusufa wannan wato dabara ta kama dan uwansa dama ya gaya masa cewa ba kai barawo bane kuma su mutane sun san shi ba barawo bane don Allah ce walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akha qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun can cikin suratul hud bima kanu yaf'aluna ne sai kai hatara mai hadda alqur'ani ko ba haka ba wa uhiya ila نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون قصة النبي نوح أتكن سورة هود بما كانوا يفعلون قصة كما النبي يوسف بما كانوا يعملون أتكن سورة يوسف yan uwa masu harda alkur'ani sai ai hattara to dan haka dai waɗannan abubuwa da ake ta nema annabawa da su akida ce ta yahudawa da ba su girmama annabawa suna cewa annabi isa dan zina ne wal iyadu billah da kuma akida ta kristanci za ku iske ana suranta annabawa da sun shagiya a ce Yesu almasihu akwai wata akida transubstantiation ya shagiya ya hada burodi da giya shi yasa sai a hada burodi da giya ranar sallah a ce ai aikin annabin Allah ne kuma a ce Allah ma tun da su Yesu almasihu Allah ne kina Allah a ce Allah ya ci biredi ya shagiya kaga waɗannan abubuwa sun yi muni wanda zai yi suka zuwa ga Allah ai suka ga annabin Allah ba wani abu bane balle suka zuwa ga addinin musulunci ko suka zuwa ga mu'minnai ko bayan Allah na gari ko ma kowane ne za su iya yi ina fata an fahimce ni to don haka da irin waɗannan akidu za ku ga ana ɗauko waɗansu ayoyi ko a ce maka Allah ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba su labarin wanda mun ka bashi ayoyin mu fansalaha minha sai fita fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bishi fa kana min al-ghawin sai kasance daga cikin halakaku to Allah ya ce ya bashi ayoyi kaje ya halaka kina annabi ma kenan yana iya halaka kenan tana yiwa annabin Allah ne sai a ce a'a nan in an ka ce al-ita'u an gane ko da wato an ba mutum littattafai an gane ko ko an yi wahayi a cikin alkur'ani ko an gadar da littafi wani lokaci ana nufin gadarwa kai tsaye wani lokaci ana nufin bilwasita Allah subhanahu wata'ala ce wa iz auhaitu ila alhawariyina lokacin da ni wahayi zuwa ga hawariyawa waɗansu malamai suka ce to nan an aminu bi wa bi rasuli sun ka ce nan ko an yi musu wahayi na ilhama irin yadda aka yi mahaifiyar annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani ko kuma irin yadda Jibril zo Maryam fa fa arsalna ilayha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya amma ba ana nufin annabawa ne waɗannan matan da mahaifiyar annabi Musa da mahaifiyar annabi Isa ba ana nufin annabawa bane dan an ci Jibril ya zo musu ko an yi musu wahayi ko wahayin ilhama ko ko zuwan Jibril da sako ne na haihuwa ba sako ne na manzanci wanda za a isar zuwa ga mutane ba ina fatan ana fahimta ta to sannan wahayi zuwa ga hawariya ko kai tsaye ko ko bai wasu ta isa ta fuskar isa Allah ya mai isa wahayi cewa ya gaya musu kenan alwahayu sai mun gane akwai alwahayul mubashir akwai bil wasita sannan akwai wahayi don saboda ayi aiki sannan kuma akwai wahayi na ilhama sannan akwai wahayi na wani sako ne an kace a isar ga Maryam ba wai cewa an kai ta je ta yi da'awa ba ina fata ana fahimta ta to haka in an ce an ba da littafi shi ma wani lokacin sai a ce an ba da littafi an ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba littafi ba nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil to sannan kuma an ka ce mu an sauka an sauka mu da littafi mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun to mu an ce an sauka mu da littafi dukkan mu sai da Jibril ya zo ya kawo mu littafi a'a yana yiwa an ba mutum littafi ta fuskar annabin annabinsa ina fatan yan uwa suna fahimta ta to da kalma ta gadar da littafi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا التي أن قاد من للتافي أنا نفن دمو دوكا أكبا آه أن سوكر ما النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم sai muka gadi wannan ilimin ina fata ana fahimta ta shi yasa gadon hadisi da ake cewa ah, an gadi hadisi ma'ana kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari eh, eh, dan haka kada a ce hadisi ba gaskiya bane a'a an gadan mu da littafi kuma an gadan mu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yan uwa irin waɗannan ayoyin da ake kawo shubuha kan kafirta annabawa suna nan kuma sai a yi hattara eh, da fahimta don wani lokacin sai an hada fannoni daban-daban sai an koma cikin lugha sannan a shiga cikin aqida a shiga cikin hadisai a shiga cikin ayoyin alqur'ani a shiga cikin ka'idodin shari'a sannan mas'ala ta fito da kyau amma wani wani lokacin sai an hada da tarihi ma sanin hakikanin tarihin abu sannan sai mas'ala ta fito da kyau amma idan ka tsaya wuri guda kawai ka dauki nasu guda yana yiwa bannar da za ka yi ma musulunci tafi gyaran da kake son ka kawo a cikin addinin musulunci yan uwa musulmi ga dukkan alamu ina ganin lokacin mu ya matso duk da yake masalolin suna da muhimmanci mun dan bada littattafai kamar littafi na qadi iyad da kuma ismatul anbiya babi ne ko kuma mas'ala ce wadda mutum zai iya karatu a cikinta domin mas'ala ta isma za ku ga 'yan shi'a suna cewa a imma su kaɗai ne adda isma a imma guda goma sha biyu wata riwaya ta ce sha uku sun karasa yadda za su yi amma dai sha biyu ɗin da shi ne fi shahara sun ce ba sa yin kuskure to kaga mas'ala ce wadda tana da alaka da aqida kuma tana da alaka da tafsiri akwai tafsir ayatul aqida na wani dan uwa ba tafsir ayatul ahkam ba da sauran littattafai na ahli sunna ka ɗauki maudu'i na al-isma ka je kai karatunta kamar yadda zaka ga waɗansu kuma su ba 'yan shi'a bane amma sun ce malaman su ba sa yin kuskure ko ko shehunan su ba sa yin kuskure ko su ce a'a ai su shehunan su suna fita daga cikin shari'a ko malaman su daga fitan shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya halatta Khidr ya fita daga cikin shari'a ta Annabi Musa ya kashe mutum cikin shari'a Musa bai dace ba to su ba suna da wannan ilimi to ita kissa ta Khidr da Annabi Musa a cikin Alkur'ani ta zo kuma Khidr zance mafi inganci ba wali bane Annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba daga kaina na aikata shi kenan da wahayi ne kuma ko da mun ce wali ne to ai shi Qur'ani ne tabbatar da kissa shi kai wace aya da hadisi hadisi da nasi sun ka tabbatar da wannan hukunci da kake son ka tabbatar ma malaminka ko ko wani mutum wanda kake so kake mutunta shi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai yan uwa Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh